من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa yada fuskokinmu a wannan a safiya ta juma'a a yau muna goma sha biyu ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam
daga makka zuwa madina tana da shekara 1445 wanda yake shine daidai da 22 ga watan uku shekara ta 2024 miladiya a ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda a jiya in ban manta ba mun tsaya ƙarshen aya ta 83 a cikin suratul baqara wanda yau insha Allah ta'ala za mu tashi kan aya ta 84 Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci ya sanya alkhairi da albarka cikin abin da za mu karanta ya albarkace mu baki daya na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون Allah maɗaukakin sarki sai ci gaba da yi mana bayani akan alkawarin da ya ɗauka da banu Isra'ila. Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce wa iz akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum. Allah ta'ala ya ce ku tuna lokacin da muka yi alkawari da ku muka riki alkawari da ku kuka tabbatar kuka yi ma Allah alkawari cewa la tasfikuna dima'akum ba za ku dinga zib da jininku ba wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum ba za ku dinga fitar da kawunanku daga gidajenku ba thumma aqrartum wa antum tashhadun sannan kuka tabbatar kuna masu ba da shaida akan haka thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum Allah ya ce sai ga kunan kuma ya ku waɗannan mutanen kuna kashe kawunanku wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim kuna fitar da wasu daga cikinku daga gidajensu tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan kuna masu taimako a kansu bisa ga aikin zunubi da kuma wuce iyaka wa in ya'tukum usara tufaduhum idan sun zo muku a matsayin waɗanda suke fursunoni ne kuna neman ku ‘yanta su, wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhu alhali ko haramun ne akan ku ku fitar da su daga gidajensu. Allah ya ce, A fatu'minu na bi ba'adul kitabi wa takfuru na bi yanzu za ku dinga yin imani da wani sashe na littafi kuna kafulce ma sashi, fama jaza'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Duk wanda ya aikata haka daga cikinku, to bayi da wani sakamako in ba kunyata ba a rayuwar duniya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab kuma a ranar alkiyama za a mai da su a kai su zuwa ga mafi tsananin azaba wa mallahu bighafilin amma ta'malun Allah bai kasance mai gafala ba Allah bai kasance mai rabkana ba game da abin da kasance kuna aikatawa ula'ikan ladina shtarawul hayatad dunya bil akhirah waɗannan su ne waɗanda suka sayi rayuwar duniya da lahira suka ba da duniya suka ba da lahira aka ba su duniya fala yukhaffafu anhumul azab da haka in an je lahira Allah in ya tashi musu azaba ba za a sauƙaƙa musu ba wala hum yunsarun sannan kuma ba za a taimake su ba waɗannan ayoyi suna ci gaba da yi bayani akan abin da muka kwana a kai a jiya bisa ga alkawarin da Allah ya yi da banu Isra'il da kuma yadda muka ji a baya cewa duwayen nan alkawarin da Allah ya ɗauka suka yadda cewa za su yi duka sun saba to shi ne Allah yake ci gaba da mana bayani cewa cikin alkawarin da ya banu da banu Isra'ila shi ne cewa iz akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum Allah ya ce mun yi alkawari da ku cewa ba za ku dinga zub da jinin junanku ba shine la tasfikuna dima'akum ba za ku dinga zub da jininku ba al-imamu ibnu kathiri Allah ya masa rahama yake cewa a wannan ayar ya kulu tabaraka wa ta'ala Allah mai girma da daukaka yana cewa munakkiran alal yahudi Allah yana inkari ga yahudawa alladhina kanu fi zamani rasulillah sallallahu alaihi wasallama yahudawan nan da suka kasance a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bil Madina suka rayu da annabi a garin Madina wa ma kanu yu'anunahu min al-qitali ma al-ausi wal khazraj da kuma abinda waɗannan yahudawan suka kasance suna yi na yaƙi tare da ƙabilar aus da ƙabilar khazraj wa zalika anna al-ausa wal khazraj humul ansar abinda yasa haka kuma kabilar aus da khazraj wanda su ne mutanen al'ansar mutanen madina kenan kanu fil jahiliyati ubadal asnam sun kasance a jahiliya suna bautan gumaka wa kanat bainahum hurubun kathira tsakaninsu akwai yaƙi mai tsanani yaƙi mai yawa wa kanat yahudul madinati thalathu qaba'il thalatha qaba'il ƙabilun yahudawa a cikin madina sun kasance ƙabilu ne guda uku yahudawan garin madina wayannan ausu da khazraj a cikinsu ne su kuma aka sama al'ansar wanda suka taimaki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da hijira daga makka zuwa madina su kuma wayannan su kuma su ne yahudawan da suke zaune a cikin garin madina su ne banu qainuqa da banu nadir da kuma banu quraiza wannan su ne kabilun da suke zaune da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to a su banun nadir su ne suka yi alkawari sun yi alkawari tsakaninsu da khazraj cewa ba za su yaƙi junansu ba su banin nadir sun yi alkawari da kabilan khazraj cewa za su zama masu taimakon juna ba za su su banin nadir ba za su yaƙi khazraj ba khazraj ba za su ba za su yaƙe su ba ba za su fitar da su daga gidajensu ba sannan in wani ya kawo musu farmaki kuma za su taya su sannan su kuma banu ƙwaraiza sun yi irin wannan alkawarin da kabilan aus to don haka sai zama idan dukkanin yaƙi ya taso tsakaninsu to kowane ɓangare sai ya koma zuwa ga wanda suka ƙulla alkawari tsakaninsu idan an ƙulla alkawari tsakanin khazraj da banun nadir to in yaƙi ya taso to sai a haɗu da khazraj da banun nadir a shirya ma yaƙin tsakanin banu ƙuraiza da kuma aus ƙabilar aus kaga kenan a cikin ƙabilun madina a cikin yahudawan madina waɗanda ba su yi wannan alkawarin da kowa ba su ne banu ƙainuka saboda haka sai zama cewa ana irin wannan yakin da aka dusan da yakin ya taso kowa sai ya koma zuwa ga waɗanda suka yi alkawari da shi sai a haɗu a yaƙi abokan gaba gaba ɗaya to shine wa qad yaqtulu shine yace fa yaqtulu al-yahudiyyu a'da'ahu sai zama ba yahudi ya yaki ko ya kashe abokan gabansa wa qad yaqtulu al-yahudiyyu al-akhar min al-fariq al-akhar yana iya yiwa kuma ya kashe dan uwansa ba yahudi wanda yake daga wancan bangare ban sani ba ko muna fahimta kaga ai an ce dukkaninsu wayannan kabilun guda uku yahudawa ne da kabilan banu kainuka da banu nadir da kuma a banu kuraiza dukansu yahudawa ne su kuma wannan kabilan me yasa wayannan kabilun suka yi suka kabilun yahudawa suka zama a madina shine saboda sun ji labarin cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah zai aiko shi a garin makka zai hijira ya koma gari mai yawan dabinai wannan gari mai yawan dabinai din kuma shine garin madina da aka suka yi hijira sun yi tsammanin cewa za a fito da annabin daga cikinsu ne su yahudawa saboda haka suka koma garin madina suka zauna har suna faɗa ma sauran mushirikai cewa bari allah ya aiko wannan annabin ai tare da shi za mu haɗa kai mu yaƙe ku to shine su koma garin madina suka zauna su kuma wannan mutanen ausu da khazraj su ne ainihin mutanen da suke zaune a cikin garin madina su ne ainihin 'yan garin madina su kaga yanzu duka wa'annan kabilu guda ukun yahudawa ne to yanzu da kabilu guda biyu kabilan banu nadir da kuma banu kuraiza sai suka yi alkawari tsakaninsu da wa'annan kabilu na khazraj da kabilan aus banu nadir suka hada alkawari da kabilan khazraj banu ƙwaraiza suka haɗa alkawari da ƙabilar aus cewa ba za mu yaƙe ku ba idan yaƙi ya taso ku za ku dawo cikinmu mu haɗu gaba ɗaya da ƙabilar khazraj da ƙabilar banu nadir da ƙabilar banu ƙwaraiza da ƙabilar aus za a haɗu sai a yi yaƙi tare to garin haka tunda kaga yanzu ai yaƙin ba na addini ba na ƙabilanci ne so garin haka sai zama ba yahude daga kabilar banu ƙuraiza sai ya kashe ba yahude daga kabilar banu kainuka ko daga kabilar banu nadir hakanan sauran a kabilu to shine malam yace wa zalika haramun alaihim fi dinihi wa nassu kitabihi wannan kuma haramun ne haramun ne akan su a cikin addinin Allah da kuma nassin littafin Allah to shine Allah ya ce wa iz akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum ku tuna san da muka yi alkawari da ku cewa ba za ku dinga zubda jinin junan ku ba to sai ya ce wa yukhrijunahum min buyutihim wa yanhabuna ma fiha min al-athati wal amti'ati wal amwal sai su dinga fitar da 'yan uwansu daga cikin gidajensu suna kwashe duk abin da ke cikin gidajen na kayan marmari da kayan jin daɗi da duk wani abin da ke cikin gidan da dukiya ثم إذا وضعت الحرب أوزارها إذن يأتي يلفا استفق, استفق, استفق الأثار من الفريق المغلوب to idan yaƙi ya lafa to shi kenan sai ya zama sun yi ƙoƙarin ‘yanta bayin da aka kama a ƙabilan da aka ci galaba a kai yanzu kun ga su uku ne ƙabilun da banu nadir da banu ƙuraiza da banu kainuka su ne suke yaƙi da junansu da aka su banu nadir suka haɗa baki da khazraj in mun kunno yaƙi za ku taya mu in kun kunno za mu taya ku su kuma banu ƙuraiza suka haɗa baki da aus in mun kunno yaƙi za ku taya mu in kun kunno za mu za mu taya ku to yanzu kaga idan aka zo aka yi yaƙi dole akwai ƙabilan da za a ci galaba a cikinsu to ƙabilar da aka ci galaba a cikinsu aka kama 'yan uwansu a matsayin bayi to su da suka yaƙe su ɗin sai kuma su nema cewa za su saye su su 'yanta su shi ne amalan bi hukumin taura wai suna aiki ne da hukuncin da ke cikin attaura akan abin da ya shafi me akan abin da ya shafi muhimmancin 'yanta bayi to shi ne ai za mu je a gaba Allah ya ce a fatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd to idan me za ku yi imani da wani sashe ku yi imani da sashe ai a cikin attauran ne dai aka ce kar ku yaƙi junanku sannan a cikin attauran ne dai aka ce me ku zama masu yan tabayi to in dai har yan tabayi da za ku yi aiki ne da attaura to don me ba ku yi aiki da attaura ba kuke yaƙar junanku don me ai da ya kamata in dai har da gaske kuke yi kuna so ku yi aiki da attaura to tun farko ma kar ku yaƙi junanku in ba ku yi yaƙi ba aslan in ba a yi yaƙi ba ina ake samu bayi ai dole sai an yi yaƙi to in ba ku yaƙi junanku ba ta ina za a samu bayin ma saboda haka shi yasa Allah ya ce wa iz akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum ku tuna lokacin da muka yi alkawari da ku cewa fa ba za ku dinga zubda jinin junanku ba wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum ba za ku dinga fitar da junanku daga cikin gidajenku ba ai la yaqtulu ba'dukum ba'dan abun nufi shine sashi ba zai kasa sashi ba zai kasa ba zai kashe sashi ba shi yasa Allah ya ce la tasfikuna dima'akum ba za ku dinga zubda jininku ba ai mutum ba zai zubar da jininsa ba amma menene in ya zubda jinin dan uwansa ai kaman ya zubda jininsa ne duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce misalin muminai wajen tausayinsu da jin kansu da haɗin kansu kamar gangan jiki ne guda ɗaya idan wata gaba a gangar jiki ta yi ciwo to duka sauran gaɓoɓin su ma dole su yi ciwo kai na ciwo dole kafa ma ta zauna waje ɗaya har sai mai har sai ciwon kai ya warke kafa ba za ta ce a to tunda ba ni nake ciwo ba zan tafi kasuwa na ba zai yi ba to haka haka muminai suke haka in an kashe wani to kamar an kashe ku ne gaba daya shi sa Allah ya ce min ajli zalika katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka annama qatala an-nasa jami'a Allah ya faɗa cewa duk wanda ya kashe rai daya to kamar ya kashe dukkan duniya ne faka annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka annama ahya an-nasa jami'a duk wanda ya taimaka wajen tsayuwar rayuwar wata rai guda daya to kamar ya rayar da duka duniya ne shi yasa mu ma ya Allah ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu la taqtulu anfusakum ya ayyuhal la taqulu amwalakum bainakum bil batil يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا إلا أن تكون لا أن تكون ترا- تجارة عن تراض منكم إلا أن تكون تجارة عن تراد منكم ولا تقتلوا أنفسكم إنه إن كان الله كان بكم رحيما إن الله كان بكم عليما إن الله كان بكم رحيما إن الله كان بكم رحيما to kaga sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani kar ku ci dukiyoyinku tsakaninku ta hanyar da bata dace ba illa an takuna tijaratan an taradin minkum sai dai in ya zama kasuwanci ne shi din ma bisa yarjejeniya tsakaninku sai Allah ya ce wala taqtulu anfusakum kar ku kashe kawunanku me ake nufi da kar ku kashe kawunanku in ba mahaukaci ba wai zai kashe kansa ba wanda zai kashe kansa balma yana daga cikin kisa mafi muni da musulunci ya tanadin narko az narkon azaba akai shine mutum ya kashe kansa da kansa mutum ya kashe kansa annabi sallallahu alaihi wasallama yace man qatala nafsahu bi hadidatin fa hadidatuhu fi yadihi yatawajjahu biha fi batnihi fi nari jahannama khalidan mukhalladan fiha abada duk wanda ya dau takobi ya kashe kansa to a wutan jahannama Allah zai dauko masa wannan takobin ya bashi ya rike a hannunsa ya ci gaba da caka ma cikin sa a cikin wutan jahannama ya dawo har abada yana wannan aikin sai ce wa man shariba summan fa qatala nafsahu duk wanda ya sha guba da gan- da gangan ya kashe kansa fa huwa yatahassahu fi batnihi fi nari jahannama khalidan mukhalladan fiha abada to wannan gubar za a tado masa da wannan gubar ta dinga damunsa a cikin cikinsa a wutan jahannama har abada sai ce wa man taradda min jabal duk wanda ya hau dutse da gangan ya gangaro fa qatala nafsahu ya kashe kansa fa huwa yataradda fi nari jahannama khalidan mukhalladan fiha abada to za a dinga daura shi akan dutse a wutan jahannama yana hawa yana gangarowa yana hawa yana gangarowa bai san ranar gamawa ba to kaga wannan ya wannan ya nuna mana hatta musulunci ma ya ƙara kausasa harshe akan illan kisa sannan ya ƙara kausasa harshe akan kuma mutum ya kashe kansa annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana ya ce akwai wani cikin wa'inda suka gabace ku ya gamu da maruru ko kaluluwa sai zogin ya masa yawa ce sai ya zaro takwabi daga cikin jikan takubansa sai ya caka takobin akan kasa sai ya kwanta a kai sai ya mutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce falam yarqa iddam hatta mata jini bai gushe ba yana zuba bai tsaya ba har ya mutu qala rabbukum qad haramtu alaihi aljanna annabi ya ce sai ubangijinku ya ce wannan na haramta masa aljanna to ba ma ka kashe kanka ba a ka yi ma burin Allah ya sa ka mutu ma haramun ne a musulunci ka yi burin Allah ya sa mutu haramun ne a musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yatamanna yanna ahadukumul mauta li dhurrin asabahu kar ɗayanku ya yi burin mutuwa saboda wata cuta da ta shafe shi matsatsin rayuwa ya ce ka ni kan wallahi gwanda ma in mutu Allah ya sa in mutu annabi ya ce kar mutum ya yi haka ya ce fa in kana labudda qa'ilan falyaqul allahumma fa ahini ma alimta alhayata khairan li wa tawaffani ma alimta alwafata khairan li yace in ma dole addu'an zaka yi to ka ce Allah ka sa idan rayuwa idan ci gaba da rayuwa ta a duniya ita ce mafi alkhairi Allah ka kara mun tsawon rai in mutuwa ta ita ce mafi alkhairi Allah ka karbi rayuwata su amma mutum ba zai zo yi addu'a ya ce ni kan ma Allah ka sa in mutu ma in koma zuwa gare ka to kaga wannan kuskure to kaga wannan ayan tana mana magana ne ma akan mutum ya kashe dan uwansa mutum ya kashe dan uwansa duk abin da ya shafi dan uwanka ai ya shafe ka an kashe dan uwanka ai kamar an kashe ka ne ai to ballantana mutum ya kashe dan uwanka shi yasa shi yasa Allah ya ce wa idza akhadna mithaqakum sai ce la tasfikuna dima'akum kar ku dinga zubda jinin junanku domin an zubda jinin wani kana ganin ba naka bane nan gaba zai iso kanka nan gaba zai isa kan wancan nan gaba zai isa kan wancan sai Allah ya ce wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum sannan ba za ku dinga fitar da junanku daga gidajenku ba kad wani ya kori kowa daga gidansa haramun ne wannan a tashi mutum daga gidan shi haka kawai ba tare da wani dalili ba kai ba hukuma ba kai ba kowa ba ka zo da ƙarfi da yaƙi da masifa ka kori mutane wannan haramun ne kaga wannan shine abin da yake faruwa yanzu haka kawai mutane su ɗabi mashina da bindigogi su je su tashi ƙauye gaba ɗaya su hana su zama a garinsu na ga akwai ƙauyukan da irin yadda inda wannan bandits din suka yawa za ka ga cewa gari dare yana yi za ga mutanen ƙauyen suna tuttuɗowa suna koma wani gari sai gari ya waye kafin su koma kan hada-hadansu saboda in sun kwana a garin duk wanda ya kwana a garin yana ji maransa cewa mai yiwuwa ba zai tashi ba wannan shine abin da yake faruwa kuma har yanzu Allah ya kiyaye da haka Allah ya ce sun ma'akarartum wa an tumta shahadu to abin da nake so mu fahimta shi ne duwai kun ga duwai nan alkawarin da Allah yake ce ya yi da banu Isra'il ba wai fa ya tsaya a kansu su karan kansu ba ne mu ma sun shafe mu kaga ai kashe rai mu ma Allah ya haramta mana haka ka kori mutum daga gida mu ma Allah ya haramta mana haka Allah ya haramta mana haka to saboda haka mu ma mun yi wannan alkawarin da Allah ta baraka wa ta'ala tun kafin mu zo duniya cewa in ya ce mu yi za mu yi in ya ce mu bari za mu bari to kaga duk wanda ya barke da irin wannan ayyukan ya karya alkawarin da ya da Allah kenan da haka Allah sai ce da su thumma antum haula sannan kuma sai ga kunan ya ku waɗannan sai ga kunan taqtuluna anfusakum sai gashi kun wayi gari kuna kashe kawunanku wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim kuna fitar da wasu daga cikinku daga cikin gidajensu sai gashi kun wayi gari kun saba wannan alkawari shine yadda muka ji an hada kai da wayancin kabilun da irin hadin kai hadin bakin da suka yi Allah ya ce to sai gashi nan kun wayi gari taqtuluna anfusakum kuna kashe kawunanku Allah ya yi alkawari da ku cewa ba za ku dinga kashe junanku ba amma kuka koma kuna kashe junanku saboda ƙabilanci manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah ya tsine ma mutumin da duk ya yi faɗa a kan ƙabila duk mutumin da ya faɗa da wani a kan ƙabilanci kan cewa kai ba ƙabilar mu ba ne ko ba yarenmu ɗaya ba ko ba garinmu ɗaya ba ko kai ba ɗan yankinmu ba ne wannan shine dalilin da ya sa ka shirya ka yaƙi mutum annabi ya ce allah ya tsine mu wannan mutumin albarka allah ya la'ance shi saboda haka ba a yaƙi saboda ƙabilanci ba a yaƙi saboda bambancin yare ba a yaƙi saboda bambancin gari a'a ‘yan uwantaka da Allah ya kulla bayi da alaƙa da wani ƙabilar mu ne ko wani ba ƙabilar mu bane bayi da alaƙa da shi abinda Allah ya ce shine innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون abinda Allah ya ce kenan innamal mu'minuna ikhwatun mu'minai yan uwan juna ne ba ce innamal arabiyuna ikhwatun ba ba ce innamal hausawiyuna ba ba ce hausawa yan uwan juna bane ba ce ar- innamal mu'minuna ikhwatun kai bahaushe ne wannan bahaushe ne kafiri wannan inyamuri ne musulmi to wannan inyamurin musulmi inji Allah shine dan uwanka ba wannan bahaushe kafirin ba wannan inyamurin musulmi shine dan uwanka innamal mu'minuna ikhwatu Allah ya ce fa aslihu baina akhawaykum ku sulhunta ku gyara tsakanin ƴan uwanku mu'minai wattaqullaha la'allakum turhamun saboda haka kaga su yanzu suna yaki ne yaki na me yaki na kabilanci yaki na kabila ba wai yaki na addini ba saboda haka shi yasa suka hada baki da wasu suka yaki ƴan uwansu Yahudawa amma dan me dan kabilar su ta bambanta wannan suna kabila kaza wannan suna kabila kaza wadancan suna kabila kaza to shine Allah ya ce thumma antum haula taqtuluna anfusakum sai ga kunan kuma ya ku waɗannan yahudawan kuna kashe junanku wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim kuna fitar da wasu daga cikinku daga gidajensu tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan kuna masu taimaka ma wasu a kansu kuna masu neman taimako a taimaka muku kuma kuna ba da taimako ma wasu a kan ‘yan uwanku bil ismi wal udwan ta hanyar wato zunubi ta hanyar da bata dace ba da kuma wuce iyaka gashi nan kun wayi gari kuna kashe junanku kuna kuma taimakon wasu kuna haɗa kai da wasu kuna haɗa baki da wasu ku taimaki juna da ku da su akan yan uwanku haka kurin saboda zalunci da sabon Allah da kuma wuce iyaka to shine Allah ce tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan to ainihi wannan tazaharuna ya kamata ya zama ta tazaharuna ne ta'un guda biyu sai aka shafe daya aka ce tazaharuna shi sa wata kira'an zaka ji an ce tazaharuna an yi ma za'un ɗin tashdid sai zama an yi idghamin ta ne a cikin za madadin a ce ta tazaharuna sai a ce tazaharuna ko kuma ya zama tazaharuna kamar yadda muka ji a wannan ruwayar da muke da muke karantawa tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan Allah Allah madaukakin sarki yace wa in ya'tukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum wa in ya'tukum usara tufaduhum al-usara jam'i ne na al-asir asir shine prisoner shine al-asir to wa in ya'tukum usara tufaduhum Allah madaukakin sarki yake cewa idan waɗannan suka yi yaƙin nan sai aka samu ƴan uwanku suka zama usara suka zama an kama su tufaduhu to sai ku ce kuma za ku nema ku ƴanta su sai ku ce za ku ba da fansa tufaduhum daga kalmar alfidiya ne shine fansa kenan kaman kana minkum maridun hawla safarin fa'idatun min wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin kaga fidiya fansa kenan ya ba mutun ya bada wani abu a madadin wani abu to shine yace wa in ya'tukum usara tufaduhu idan ƴan uwanku suka zama ga sunan an kama su a matsayin fursunoni to sai ku ce kuma me sai ku ce kuma za ku yanta su ku ba kuka tada yaƙi aka kuma yaƙe su kaga yanzu duk kabilar da aka ci galaba a kanta za a yi me za a kama ta a matsayin me za a kama mutane mazansu da matansu da wane ne a matsayin fursunoni za a kama su a matsayin fursuna to yanzu kuma bayan an kama su to sai ku zo ku ce ai waɗannan kuma ɗan uwanku ne yahudawa saboda haka za ku yanta su shine wa in ya'tukum usara tufaduhu sai ku ce za ku yanta su wai me dalili shine wai kuna aiki da abin da yake cikin attaura to wannan yana daga cikin abin da yahudawa suke cewa wai musulunci ya goyi bayan yawan samun bayi a dinga yawan samun bayi wanda kuma wannan ba haka bane addinin musulunci babu addinin da ya karfafa akan yanta bayi sama da addinin musulunci duk inda ka ji ana maganan ko wani laifi al mutum ya yi ma Allah in za a ce ya ba da fansa sai ka ji an kawo batun yanta bawa Allah ya ce falakuta hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba sai ya ce mai fakku raqaba abu na farko da Allah ya nuna mana cewa babban aiki ne aiki ne mai daraja shine ce fakku raqaba fakku raqaba yanta bayi waɗanda ya kamata Allah ya lissafa ya kasafa zakka cewa za su ci zakka a cikinsu akwai wanda aka rubuta masa mukataba ana so a yanta shi ko ma ba a mar mukataba ba mutum a ga cewa ga wane nan yana matsayin bawa in an ba da zakka ya halatta a je a siyo shi a yanta shi ya halatta ya amfani da kuɗin zakka a yanta bawa saboda ya nuna maka a nuna mana musulunci bai goyi bayan zama cikin bauta ba musulunci ya goyi bayan mutum ya zauna cikin yanci ne idan mutum ya yi zihari wa matansa zihari mutum ya kamanta matansa da wata muharramansa kamar ya ce in dai han zan sake saduwa da ke to zan sadu da mahaifiyata yanzu kaga ya mata zihari kenan ko ya kwatanta ta da yar uwarsa ko yarsa yanzu ya yi zihari to yanzu kuma yana so ya dawo ya janye maganan da ya yi Allah zai ce kafaransa na farko shine yan tabawa yace wallazina yuzahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu والذين يظاهرون من نسائهم ثم يقولون thumma بما ya'uduna lima ثم qalu يعودون بما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا kaga sai Allah ya ce waɗanda suke wa matansu zihari thumma ya'uduna lima qalu sannan suke dawowa zuwa ga abin da suka faɗi din nan yanzu suna so su janye wannan zihari to fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa kafin su sadu da junansu to zai yanta bawa shi wanda ya zihari zai yanta bayi zai yanta bayi in mutum ya kashe rai sai aka ce kafaransa daga cikin kafaransa cikin kafarorin da aka ambato akwai yan tabawa ya yi kisa bisa ganganci ومن يقتل مؤمنا ومن يقتل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا sai ya yanta bayi sai ya zama bayi da daman da zai yanta bayi shine aka ce azumi 60 ya hada da diya hakanan in mutum ya yi rantsuwa da Allah a bisa ganganci ya san ƙarya ne ya kuma yi wannan rantsuwan to kafaransa aka ce Allah maɗaukakin sarki yana cewa la yu'akhidhukum Allahu bil-lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman fa kaffaratuhu id'amu 'asharati masakina min awsaqi ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba daga cikin kafaransa shine aka ce hadda yan tabawa duka wannan fa Allah yana nuna mana Allah baya son wannan zaman bautan da ake yi to abin da Yahudawa suke so shine suna so su tuhumi musulunci cewa musulunci addini ne na tashin hankali wanda kuma musulunci ba haka yake ba waɗanda ma Allah ya yabe su fa cikin bayin Allah cewa suna ciyar da abinci ya ce wa yudhimuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira har da wanda suke asir fursunoni wanda aka wanda suke fursuna Allah ya ce a ciyar da su a ciyar da marayu a ciyar da marayu saboda ka musulunci addinin zaman lafiya ne musulunci bai taba goyon bayan yawan yaƙi ba musulunci bai taba goyon bayan haka ba tsarin da musulunci ya sa shine in ana zaune lafiya da kafiri ba ruwanka da shi ba ruwanka da shi ba wanda ya sa ka ce ka ce ka zuciya ya zai dinga cewa Allah uku ne bari kawai a kashe shi ba wanda ya saka famastaqamu lakum fastaqimu lahu Allah ya ce in dai sun tsaya muku akan alƙawarin da kuka yi na zaman lafiya kuma ku tsayu akai ku tsayu akan haka ka duba ka ga inda musulunci addini ne tashin hankali duba ka gani tun farkon aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara goma sha uku da yi a makka me ake masa cutar da shi ake yi a cutar da sahabbansa ƙarshe me ya yi ɗeban sahabban ya yi ya ce su tafi zuwa habasha su je su samu sassauci a can kai da ƙarshe ma allah ya masa umarni ya koma madina saboda yadda ake cutar da su so inda musulunci addinin tashin hankali ne karka ƙaddara cewa ma wai lokacin sahabban ba su da yawa ko menene kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katiratan bi idnillah nawa ne aka samu tawaga yan kadan suka ci galaba akan masu yawa da izinin Allah inda lokacin ana tashin hankali sai a ce ayi yaki tun wancan lokaci shekara 13 sai a ce ayi yaki amma ba ayi yaki ba sai da aka dawo Madina a cikin watan Ramadan aka yi yakin Badar me ya jawo aka yi yakin Badar shine lokacin da duka sahabbai za su yi hijira kafiran maka sun sa doka inda za ka fita ka tafi madina ba wanda zai taba ka amma dai dole dole ka ajiye komai naka tsigararinka za ka fita ba za ka fita da komai ba taka duk dukiyoyinsu da suka tara su abubakar siddiq su abdurrahman bin auf su usman bin affan wayannan sahabbai attajirai masu kuɗi masu dukiya suka bar dukiyoyinsu a cikin garin makka haka wannan kafirin suka tara tawaga karkashin jagorancin abu sufiyan aka tafi garin sham aka je aka yi kasuwanci da wannan dukiyar suna dawowa annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu labari annabi ya ce ku zo mu fita mu tare su mu karbi dukiyoyi iya abinda aka je kenan a tare su su ba mu dukiyoyi mu dama ba nasu bane iya abinda aka je kenan da aka labari ya riske abu sufiyan ya aika sako zuwa maka cewa a fito a tari wannan dukiyar ga muhammadu da sahabbansa za su zo su kwace wannan dukiyar ya samu ya sha da dukiyar ya kai sako cewa su koma ba sai sun fito ba dukiyar ta tsira abuja halin ya ce ai ina ba zai yi ba ai yanda aka shirya sai an fita sai an je mu kara da su mata su yi rawa a sha giya shi ajali ne yake kiransa la'anatullahi alaihi Allah ya kada tsine mishi albarka ajali ne ke kiran shi bai sani ba su saboda haka kaga duk wannan fa yana nuna mana cewa addinin musulunci mai ba addinin tashin hankali bane sannan duk yakokin da musulunci yayi babu wani yakin da musulunci shi ya fara kunnu shi in kaga musulunci yayi yaki to an taba musulunci ne sai dai a tsokani musulunci yakin Uhud me ja aka yakin Uhud su suka ce ba za su haƙura a kan abin da aka yi musu a badar ba an kashe manyansu guda saba'in an kama saba'in suka ce ba za su haƙura ba wannan shine dalilin yakin uhud ga sunan gazuwa gazuwa da aka yi a cikin garin madina annabi duka waɗannan ƙabilun yahudawan da muka ji duka ya yi alkawari da su akan cewa ba za su yaƙe shi ba kuma ba za su taimaka a yaƙe shi ba amma sun saba alkawari wanda ya jawo aka yi yaƙin gazuwatu bani kainika aka yi wannan yakin aka je aka yake su aka yi yakin gazwatu bani quraiza aka je aka yake bani quraiza saboda sun saba alkawari saboda haka iya abinda musulunci yace shine fa man itada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma atada alaikum duk wanda ya muku ta'addanci Allah ya ce to ku yi ku mai kurama irin abin da ya muku kurama irin abin da ya muku amma ana zaune lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya kashe kafiri wanda aka yi alkawarin zaman lafiya da shi ko ya kwace masa wani abunsa ko kuma yana karkashinsa ya ɗaura masa abin da ba zai iya ba annabi ya ce na barranta da shi duniya da lahira duniya da lahira in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda kaga musulunci addini ne zaman lafiya ba wanda zai zo ce maka musulunci addini ne addinin tashin hankali musulunci addinin zaman lafiya ne musulunci addinin zaman lafiya ne wanda yanzu inda a ce musulunci addinin tashin hankali ne dubi yawan musulmai a duniya da ta ina duniya za ta zauna lafiya har zuwa yanzu ta ina duniya za ta kawo har yanzu amma yanzu ka kalli waɗannan yahudawan da muke ta karantawa har yanzu su ne mafi karanci cikin mutane mafi karanci cikin mutane amma duk wani tashin hankali da masifa da za a kunno a duniya daga wajen su yake zuwa duk wata rigima ta yaƙi da za a kunno a duniya daga gunsu yake daga wajen su yake zuwa kuma su ne 'yan kaɗan illa iyaka kawai ai dama mun ji tun a bara Allah ya ta gaya mana cewa duribat alaihimul zillatu wal maskana kaskanci da wulakanci da talauci an riga an rubuta musu wa ba'u bi ghadabin min Allah duk inda suke suna tare da fushin Allah duk inda ba yahudi yake yana tare da fushin Allah to kaga waɗannan yahudawan da kake ganin su inda su ne da yawan da musulmai suke da shi a duniya da yanzu ba a san halin da duniya take ciki ba ta ba san halin da duniya take ciki ba ta kai ka kalli duniyar har yanzu duk wani fitinannen mutum da ya gagari duniya fitinanne da ya gagari duniya za ka samu ba yahudi ne duk wani fitinannen mutum da ya daga hankalin duniya za ka samu ba yahudi ne ba yahudi ne to amma kaga su ne za su zo su ce wai musulunci addinin tashin hankali ne musulunci addinin yaƙi ne kaga wannan ai ba zai taɓa yiwa ba da haka Allah ya ce wa ba'u bi ghadabin min Allah duk inda suke suna tare da fushin Allah to Allah yana nuna musu ga irin kuskuren da suka yi Allah ya yi alkawari da su ba za su kashe kowa ba ba za su kori kowa daga gidansa ba amma Allah ya ce duk da haka ba su ji ba Allah ya ce wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhu haramun ne akan ku dinga fitar da junanku daga gidajensu afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd yanzu yayi daidai a ce ku dinga imani da wani sashi na littafi kuna kafulce ma sashi fama jaza'u man yaf'alu dhalika minkum duk wanda ya aikata haka daga cikin ku bayi daga bayi da wani sakamako illa khizyun fil hayati dunya face ya gamu da kaskanci a rayuwar duniya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab ranar lahira kuma ran alkiyama akai a tura shi zuwa ga azaba mafi tsanani wa mallahu bighafilin amma ta'malun Allah bai kasance mai rafkana ba game da abun da kuke aikatawa ulaika allazina ishtaraw alhayata ad-dunya bil akhirah waɗannan su ne waɗanda suka sayi rayuwar duniya da lahira suka ɗauki lahiransu suka bayar aka ba su duniya sun gamsu su yi musayi su musanya duniyarsu da lahira fala yu khaffafu anhumul azab da haka a ranar lahira ba za a sauƙaƙa musu azaba ba wala hum yunsarun ba kuma za a taimake su ba Allah ya tsare mu za mu tsaya akan wannan ayar abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya ya yafe mana Allah ya sanya albarka da alkhairi a cikin rayuwarmu Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi a na na yi wannan karatun ne a kunar bakin wake saboda lokacin da na tashi fitowa daga gida littafin da na gama shirya karatun a ciki sai kuma na dauko wani bashi ba to shi yasa karatun na yi shi ne da kunar bakin wake da haka za a ji shi wani iri wani iri hakan nan Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah ya mana albarka baki daya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته